fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتادبي بنظرة تأتي لنا بالسفر na'am fi majalis tauhidi majalis tauhidi wal irshadi wato cikin kuma sha'anin shehi ya fuskantar da muridin sa ya shiryar da shi wa idza arada shaykhu idan shehi ya nufin an yi wajjata kalami ga hu ya fuskantar da almajiransa zuwa ga hadaran Allah dama shine babban muradi min Allah zuwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yurshidahum ya shiryar da su ila ma fi yaridan Allah abin nan da annabi Musa ya zo yana nema wa salahi dunya wato ila ma fi hirzallahi zuwa abin da yardan Allah take ciki wa salahi dunya wato da gyaran duniyansu wa ukhrahu da lahirarsu wa yuzayyidahum fi ma siwa Allah kuma shehi ya koya musu gudun duniya cikin abin da ba Allah ba yartaja bihim ila akhir muhaqqati salihin domin ya ɗaga da su ya tashi da su zuwa ƙarshen wato masaukai na bayin Allah managarta wa'inda suke daidaici akan hanya wa yawsahum ala tibai sharri shehi ya dinga zaburar da almajiransa abin shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama alaihi yawwa alattiba'i shari'a bisa bin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama وما عليه to إلا أن to يرجع in shehi yana nufin wannan to ba komai a kansa إلا أن يرجع إلى الأصول sai ya koma wa asalan nan التي أخذ منها wanda ya rika a ci daga gare ta عادته wato as- sana- sinadarinsa واستنبط منها ya حكمه ya fitar da hukuncinta daga cikinsa وهي القرآن العظيم shine alkur'ani mai girma في لباس a الشريكين cikin wato rigar nan na na talkini العريض mai faɗi ولو نسيكم بخير من ذلكم يهوى.
الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري min tatiya lanharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara رضوان من الله yawwa sai ya ji wannan a- sai ya ji qur'ani yana bi masa talqini yana kinsa masa ga abin da zai gaya musu ولو نسيكم kul gaya musu ya muhammad gaya faɗi liƙaumika ga mutanenka بخير a unabi'ukum a- ba zan ba ku labari ba bi khairin min zalika da abin da yafi duniya ga baki daya su yi na linnasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'ul hayati dunya wallahu inda wusulul ma'ab to ga abin da yafi wa- dama yana so ya- inna allaha inna ilaihi raji'un yawa ya ya dawo wato cikin cikin faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya na wayannan ayoyi to duk abin da Allah ya karanto mana a cikin wannan ayoyi Allah yake cewa to kullahum ya ga yawo mutanen ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a unabbiukum bana ba ku labari ba bi khairin min zalikum da da alherin da ya fito wayannan abubuwa da aka faɗa ba wai kan mutum ya je kai ya fita ya ke ya ke neman abin da zai ci ba a ce kai ya neman abin da zai ci ko kai a'a ma'ana dai wa'annan duk gaba ɗaya su zama a hannunsa ba a cikin zuciyarsa ba Allah ya zama a cikin zuciyarsa lillazina taqaw ga wa'anda suka tsoraci wato tara wani ga Allah inda rabbihim wajen ubangijin su wato kabarin mustadain inda rabbihim wajen ubangijin su jannatin suna da aljannatu من تحتها الأنهار da koramai suke gudana a ƙarƙashin wannan aljannatu خالدين فيها wato za su dawwama a cikin ta وأزواج مطهرة za a ba su mataye masu tsarki ورضوان wato من الله ma- masu tsarki daga haila da wani duk abin da ake ganin ƙazantarsa su ba su da shi ورضوان من الله da kuma yadda ta ubangiji mai yawa duka ta nan za a ba su kaga yanzu qur'ani ya koya mana gudun duniya ya gaya mana falalolin Allah ga baki da to sai shege ya dinga koyar da almajiransa haka shi ma to قل صدق الله كتب.
فاتبعوا ملة Ibrahim Hanifa wata aya kuma ta ce ka ce, قل صدق الله Ubangiji ya yi gaskiya, فاتبعوا ملة إبراهيم ku bi- حنيفا.
wa- wato Ubangiji ya yi gaskiya cikin wa'annan abubuwa da ya faɗa da waninsa, tun daga lantana lulbirra hatta tun fi umin masu hibbon, haƙi zuwa fa'ula yi kawo musalimu na wa'annan maganganu din nan da Allah ya faɗa, Kul sadaka Allah ka ce Allah ya yi gaskiya ma'ana shehi ya dinga koya almajiransa duk abin da Ubangiji ya mana alkawari gaskiya ne za mu gani ma'ana a kama hanya. Kul sadaka Allah Allah ya yi gaskiya wato cikin duk abin nan da ya faɗa.
واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا Ku bi hanya annabi Ibrahim wato wanda ni nake kanta in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku bi hanya annabi Muhammadu kenan قل إن هدى الله hanifan annabi ibrahim din da ya kauce wa dukkanin hanyoyi sai hanyar musulunci to abu wannan قل إن هدى الله هو الهدي وأمرنا لنسلم bi لله rabbil alami wata aya kuma take cewa قل إن هدى الله gaya musu shiriyan Allah هو الهدي allazi huwa dinul islam wanda shine addinin musulunci huwa al-huda shine addini wanda shine addinin musulunci shine islam shine kuma imani shine ihsani ma'arifa da duk haka ake nufi duk ba wani abu da banu ake faɗe- faɗa ba mai tafsiri ga iya abin da ya faɗa saboda duk gaba ɗayan musulmi duk gaba ɗaya to kai kuma a iya matsayin ka kaci ko- ko mumini ya hada da wancan ya hada da imaninsa musini ya hada da wancan din ya hada da imanin kuma ya hada da isanu dilla wanda shine addinin musulunci fa innahu jibrilu atakum li yu'allimakum dinakum wannan shine addinin duka ba daya huwal huda shine shiriya wa ma adahu duk abinda ba shi ba zalalun bata ne وأمرنا لنسلم لرب العالمين kuma an hore mu ni wuya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala في مجال الدعوة إلى الله to cikin sha'anin kuma wa'azi zuwa Allah tabaraka cikin sha'anin wa'azi ولما أن الشيخ cewa shehi داعي إلى الله mai kira ne zuwa ga Allah da بإذنه izinin Allah dama ga shi an mar izini kaliba daga cikin kalibobin Allah shi ma muqaddamin sa ya mai izini shi ma na sama da shi ya mai izini shi ma to wani izini izinin Allah ne wada'iyan ila Allah bi izini izini babban abu ne kwarai da gaske kan mutum ya dinga tarkar abu kwata kwata ba izini a ciki sai wanda in kuma yana akwai izini na gama gari na shari'a a ciki to wannan kenan to shi ma shehin sai ya ma izini din nan iz- kaga izini ya sa aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani ya yi sauki cikin shekara 23 duk wani alheri aka zuba ko ma cikin shekara goma shekara 13 sai a maka aka yi su abu ɗaya ake so a ce la ilaha illallah kawai aka yi ta wannan wato faɗa faɗi amma sai da manzo Allah ya dawo Madina sallallahu alaihi wasallam aka gina masallaci na farko sannan ya zo ya gina masallacinsa sannan sallan ma ta kan kama sannan kuma azumi zakka kaza aji hajji kuma al-yawm aka manta lakum dinakum sannan wato takawan ma ta kan kama ihsanu ma ya kan kama da komai da komai to she kasancewar shehi yana kan izini daga Allah وسراج منير kasancewar shehi fitila ne mai haske shi ma gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وإذا دعا إلى سبيل ربه to in yayi kira zuwa hanyar ubangiji فبالحكمة to da hikima zai dinga kira sai ya kira da hikima والموعظة الحسنة da wa'azi kyakkyawa أن هداية رجل واحد domin shiryan mutum ɗaya لا يديه a bisa hannun shehin nan a bisa hannun kowa ma Allah ya shiri mutum ɗaya a hannunka Uhum.
خير له shi ya fi wa wannan shehi مما طلعت alayhi shamsu abu sa abinda rana ta fito ga shi ba wai mutanen ake so ba shiriyar mutanen ita ce muradi mutum ɗaya ya shiriyu to ya fi a baka duk duniya da abin da yake cikin ta wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi ya ba haka annabi ya gaya mai Hussein na Ali ranar Kaibara sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi tuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Kaibara ta yi wuya wajen budewa ya babba wa sahabbai idan suka ja bataliya kwamandoji ne sai a watsa su saboda akwai wani mai karfi yana nan shi ma sunansa murhabu a cikin Yahuda- yahudawan gaba kida shi kadai yakan watsa eh, bataliya guda to manzalla dai izini ya zai ce to gobe zan bawa mutumin da yake son Allah yake son manzo Allah sallah shi ma Allah da manzo Allah suke son sa wannan kususiyarsa ce kuma duk gaba ɗayan su ma suna son Allah suna son manzo Allah Allah yana son su to ko sai na Umar yace ban taba neman mulki ba irin rannan saboda wannan mutumin da yake son Allah yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da gari ya waye manzo Allah yace ina Ali aka ce ai ba shi da lafiya idan sa yana ciwo manzo Allah yace a zo da shi idan yana a kolo da ake cewa dinnan ido ya ja ya zama ba ka san mara idan ka ga rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tobi a cikin idan shi kenan idan ya washi manzo Allah ya kada su da yake to gashi ja ja bataliyan ka ja bataliyan ka ai nan da nan ya zabura da gudun manzo Allah ce dawo dawo kai ba kashe su ake so a je a yi ba Allah ya shiri mutum ɗaya da kai ya fi ma duniya da abin da yake cikin ta to sahabbai suka ce bataliyar da ta tashi na ƙarshe wato na ƙarshen baya bai gama tashi ba har an bude na ƙarshen baya bai gama tashi dama wannan ne ya tsare garin har an gama da shi shi har an shiga an shiga garin duk gaba ki da to to wannan kenan to shehi Allah ya shiryar da mutum ɗaya a hannunka ya fi duniya da abin da yake cikin da dama muradin shehun sai kenan wai ko ba wani zaman wani kayan abu bane da da duniya ce da muka je ka neme ta duk gaba ki ɗaya kenan yawwa فإن ينبوع والذي أخذ منه مادته marmaran da shehi ya riki wato sinadarinsa daga ciki ma'ana idan ruwa وأسلوبه ya riki hanyar da ake shiryarwa a cikinsa هو القرآن العزيز shine ƙur'ani mai girma ما عليه إلا أن يكون خيرا to ba komai a wajen shehi sai ya zama fiyayyen mai ji daga ƙur'ani ya miƙa kunnensa zuwa wajen ƙur'ani zai koya mai yadda ake shiryarwa وإن لخير مرشد ya zama mai haddacewa ga maganar da khairu murshidin fiyayyen mai shiryarwa shehin shehi shine qur'ani zai gaya masa دائم shi ma mai kira zuwa ga Allah قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله wallahu shahidun alama ta'malun قل يا أهل الكتاب lima tasudduna an sabilillahi man amana tabuna haji wa jamma antum shuhada wa man lahu bighafilin amma ta yawa sai jira qur'ani abin da yake gaya mai ya faɗa قل يا أهل الكتاب kene ya kuma zawwa littafi yahuda nasara لم تكفرون بآيات الله idan idan kira za ka yi ga turawan ga ga usulubin da za ka dinga bi magana mai daɗi udu ila sabil rabbika bil hikmati hikma wal mau'izati al hasanati da wa'azi mai kyau in aka zo aka dan jama sai ka kawo hujja din to fajadil- fajadilhum billati hiya ahsan in zancen kawo hujja din ne to da mafi kyau tafi wa'azin kyau tafi hikimar kyau ba faɗa ake yi ba duk wanda ya zo faɗa ka ce kai tafi nan ba wajen faɗa ba ne tafi tafi tafi eh, kaza kaza wajadilhum billati hiya ahsan wal mau'izatul hasana da wa'azi mai kyau amma aka zo wajen kawo hujja kaza kaza to a kawo a yi magana mafi kyau sai a tashi lafiya amma zancen faɗa ne ba wanda zai amfani kenan waye ce a yi wannan to ya kuma zauwa littafi su ne yahuda nasara an mu ma abota littafi ne لم تكفرون bare muridai su ma yawa لم تكفرون بآيات الله dan me kuke kafircewa da qur'ani ne والله شهيد على ما تعلمون Allah yana kallon abin da kuke kuke aikatawa قل يا أهل الكتاب ya kuma zauwa littafi لم تصدون عن سبيل الله dan me kuke kore mutane daga hanyar Allah kuke yin abubuwan da za su gani su kyamaci hanyar su ki zuwa su bi kun kore su kenan me me shawar ga bismillahir mutakil jabaru haka kaza no? Me- duk wanda ya yi abin da ya jawo inkari a ciki tsara fi hayyiz ahlil inkaril ashkiya iko da kaunihi sababan lizalik eh? duk wanda zai dinga abin da zai zama shi zai toshe wanto shi ya jawo ma kenan to dan me kuke kore mutane ne daga hanyar Allah cikin yin abubuwan da za ku dinga yi da mutane za su kyamaci hanyar ولا من تكفرون عن addini addininsa man amana wanda ya im- wanda ya imani bi takzibu kunna qaryatawa ku annabi sallallahu alaihi wasallama wa katmi na'atihi da boye wato sufofinsa تبغونها عوجا kuna neman hanya karkatacciya وأنتم شهداء alhali ko ku kun san cewa addini yadda ce a wajen Allah shine musulunci وهو wallahu bidajilan amma ta'amalu Allah ba maraukani ne ga abin da kuke aikatawa ba na kafurci da ƙaryatawa ma'ana dai ya dakata muku ne zai kama ku ranar da ba gudu ونجد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استعوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى لا قل إنه لله هو الهدي وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه tusharu yawwa wata aya kuma ta faɗa ولندعو من دون الله gaya musu kul an kul anadu yanzu ana abudu ma bauta wa min dunillahi wani ubangiji tabaraka wa ta'ala ما لا ينفعنا abinda zai amfani mu bi ibadatihi ga bautarsa ولا يضرنا kuma ba zai cuce mu ba bi tarki ha wato da barin bautarsa wa humul asnamu sune gumaka ونرد على a أعقابنا mai da mu abu sadiga mu ma'ana mu koma kafirci بعد إذ هدانا الله bayan Allah ya shirye mu zuwa musulunci كالذي استعوته الشياطين mu zamanto kamar mutumin nan da a shayadinu shaidanu a hawatu a ballatu tabbatar da shi في الأرض akan ƙasa حيرانا yana da mautacce bai san ina zai tafi ba ga shirya a sarari له أصحاب yawa ga ka kana karkashin shirya mai izini kana karkashin shirya mai izini wani shata sha gaula da bai san ma akan abin yake da zo ce la kabishi Eh, ka- ka- ka ka irin wannan sai nan da nan sai a karanto wa'azi ya tashi kenan yawa له أصحاب yana da abokai يدعونه في ‘yan halara ya dubunahu da suke kiran wancan gaula ilal huda zuwa shirya suke ya suke ce masa wato liyahadu don shiryar da shi zuwa ɗari hanya sai su ce masa itina ka zo mana amma fala ya ji ba zai amsa musu ba وإنه لله هو الهدي ce ne dai shirya Allah ita ce shirya wadda shi ne musulunci ko hazara din ma ko imani ko ihsani وأمرنا لنسلم لرب wa العالمين ma a dawo dalalun wanda ba wannan ba kwabata ne wa umirna an hore mu lin muslima bi an muslima cewa mu miƙa wuya da rabbil alamin ga ubangijin talikai وأن أقيموا الصلاة واتقوا kuma an hore mu bi an uqimu sala cewa mu tsaida sallah kuma mu ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala وهو الذي إليه تشرون ubangiji shine wannan da wato makoma da tattarawa ta za ta zama a gare shi wajen sa za mu tafi قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يوا قل يا أيها الناس gaya kidabun magana ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ce ya ku mutane gaba daya إني رسول الله ni إليكم ma'aikin Allah ne zuwa gare ku جميعا gaba ɗayan ku الذي له ملك السماوات ubangijin nan da mulkin sammai da kasai suke nasa لا إله إلا هو ba wani abokin tarayya sai shi يحيي ويميت wato shine mai rayawa shine mai kashewa آمنوا بالله ku yi imani da Allah ورسوله wato da annabinsa النبي wannan annabin الأمي wa rasuli da ma'aikinsa annabi lumi wannan annabi ba uwa الذي يؤمن بالله wanda ya imani da Allah وكلماته da kalman ubangiji ita ce Qur'ani واتبعوه ku bi shi لعلكم تهتدون ko dai kwa yi rushudu din nan da Musa yake nema ko kwa shiryu wa yanzu yana ta kakkawo mana Qur'ani da kafin kuma zai biyo shi da hadisi dama wajen hujja Qur'ani shine komai ma wajen komai ma shine magana Allah shine number 1 Qur'ani shine farko sai ka fara kawo shi tukun sannan za ka kawo hadisi ba da an yi magana gaga gaga ka jawo hadisi ba magana ce mai kyau shi ma Qur'ani ne amma daraja ta biyu kenan sai ka kawo Qur'ani duka baki daya sannan ka kuma biyan masa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara amma da muradi shine wannan abin da ka kawo shine wannan Qur'ani to sannan ka biyan masa ba kuma shashashai masu cewa su ba su yarda da zancen hadisi ba a'a ke rasi da Qur'ani hmm? Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fassara kuma Allah ya farkake mana annabin nan wa ma yantiqu anil hawa ba kuma mutanen da ba ruwansu da Qur'ani ba su kuma sai dai gargaga nan da nan a jawo hadisi nan da nan a'a sai ka kawo hadisi ba ba wata magana da babu ita a cikin Qur'ani nan kuma abu sama mafi ubangiji ne mai faɗa ba abu sama mafi fasahar faɗa da komai yanzu in alwala ce gaba ɗaya aya ɗaya gaba ɗaya ta gama ma alwala فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين an gama alwalar gaba daya yanzu kafin ka hada alwala kuma ba ga kuma hadisai da kaza kaza sai ka tsara wajen hadisi uku ko biyu ko ku hadisi sai na usman wanda shi ma ya hada ma alwala duk gaba ki da to ba mutum ya zama har zo an ga ibnu hazam ko cewa wani ya tsara hadisai dubu akan alwala yace to ai ne da su aya kan guda ɗaya ta gama alwala ga baki da shi ma je samu hadisi guda ɗaya man na sai na kuma gashi na ya gama alwala amma hadisi dubu kan alwala to a me da shi washe aka gama shi ma washe aka yi alwala duk ga baki da to wai haka yake to kuma allazi lahu mulku samawati wal ardi ubangijin nan da mulkin samai da kasai suke yake suke nasa sabitai ga su ga su nasa ne wannan a cikin a cikin wahidiyarsa kenan ko a cikin farkonsa kenan ga su amma a cikin ahadiyarsa ko shafafu ne duk gabaki dai sai shi tabaraka wa ta'ala to duk haka hikima zo ya kira ta ce to قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله يوه.
ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين yawwa قل يا أيها الناس wata aya kuma ta faɗa ka ce ya ku mutane ahlul makka da mutanen maka ake nufi amma duk duniya ma ta shiga إن كنتم في شك in dai kuna cikin kokonto من ديني daga addini na cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba فلا أعبد الذين to kusan gaskiya ne in ba haka ba ni dai ina nan kan addini na ni dai Allah ya nuna mun gaskiya ne shi zan bi fala abudul ladina tabuduna min dunillahi ba zan bauta abin da kuke bauta ba wannan Allah ai gairu min al asnami daga gumaka wato saboda kokwantan ku cikin addini na ni Allah ya nuna mun gaskiya ne ولكن أعبد الله bari dai zan bauta ubangiji الذي يتوفيكم wanda yake kashe ku ake kun san dai za ku mutu kowa dai ya san zai mutu ba za a koya muku a biyo da ku ta wannan tauhidi to me kashe kun nan shi nake bautawa kaga وأمرت أن- kowa ya san akwai Allah kenan ko yawa eh?
وأمرت أن أكون من المؤمنين kuma an hore ni bi an akuna cewa in zama minal mu'minin daga cikin mu'minai في مجال الموعظة idan kuma shehi a fagen wa'azi ne wa'azi zai yi وكذلك العالم to haka nan dai halin zai zama بالنسبة للموئزة wajen wa'azi فالشيخ shehi لا منجوهة ba shi da wadata ba shi da wato wajen gudu من أي إذا أتباعه cewa ya wa mutanen sawa a in ba haka ba ji yanzu a shargalle a zamanto kuma an watse dole dai a yi duka kuma a busa dole dai a yi duka kuma a busa Da- in ba haka yanzu sai a wa- ga manyan mu ma wanda suka fi mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sabida wayannan masu tsarki ne ba wai tsarna ce take kawo musu haka dadin mu sun samu Allah din nan dadin sun samu Allah din nan sun samu fata to kuma sai abin ya kai kuma sai sai ji da kai ya shiga sai kuma eh, kai ba kaman mu ai ko kaza shikenan kuma sai a wargaje kuma sai hira sai lalacewa sai kaza kaza kaza to shi kuma ma'ajubiya shi ne san wannan ba ba shi da wannan shi kuma yana da yana ta aiki yana ta tukuru duk da dai a zahiri ana ga ana wannan wahalar banza kenan to kuma baka san ubangiji ba shi kuma ubangiji zai to tun ko dai wahalar banza tun da dai yake ta mu kokari ku da kuke cewa yan halala ne kun zauna kun shargalle bari in yi da shi to abin da ake tsoro kenan sai ubangiji ya yi da shi Hmm? sai sai ya yi da shi ko kai ya nuna ɗanka a zaune misali a ya ga shi yana takama baba ne ai nan gidanmu ne ai kaza kaza ya ga aiki amma ga wani yana ta yi yana ta yi lokacin da ka ɗau wani abu ma ka ba wancan ina ma ka kula wannan ɗan to abin da ake tsoro kenan kakkana takama ɗan ɗan halara suna takama su ɗan halara ne sun samu kaza kaza to haka ta samu manyan mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daɗin wannan ni'ima da Allah ya ba su da wannan falala da Allah ya ba su su kaɗai ne a duniya kaza kaza kaza kaza kaza to kuma an zauna sai irin wannan hira sai dariya sai ka Allah sai wa'azi ya zo alam ya lil ladzina amanu an tasha qulubuhum bi dhikr wai bai yi ga mu'minan nan zuciyarsu ta nutsu da zikirin Allah ba wa ma nazzala min al-haqiqati aka kwankwasa aka kwankwasa aka to kuma aka shiga to haka dai a- a karkato a busa a tauna a a busa a tauna to ba makama yawa almajiransa wa'azi ويعذرهم مذبة المخالفة ya faɗakar da su wato mummunan ƙarshen saɓawa lamarin halara lamarin Allah وينذرهم عذاب الله ya tsoratar da su azabar hukumar Ubangiji وسخطه da fushin ubangiji ويقرأهم دائما ya kwankwashe su kowane lokaci بزواجر القول da masu tsawon nan na magana da maganganu masu tsawa بهكل kuma wani lo- lokacin kuma a yi ta hikima wani lokacin kuma a yi basaɗi ga shi nan abdi da, da, da, da, da basaɗi ko wani lokaci a faɗi hikima a kawo basaɗi a kan wani lokaci kuma a yi tsawa in an ga za a shagala kuma a yi tsawa wato shi dai kowa so ake zama tukunyan mace mace mai dafa abinci in ka kalli yadda take girki to ka iya wa'azi in ka kalli mace mai iya abinci abincin nan ba zai dahu ba sai ta sa ma wuta a ƙarƙashinsa to fa ita ce shehi yanzu in ta ga wuta za ta mutu sai ta zo ta hura ta hura in ta ga wuta ta huri yanda ta fi karfin abincin kuma zai kone sai ta janye ta janye ta ra- ta rage ta rage in ta ga wuta kuma ta za ta mutu kuma ta rura haka dai mace za ta yi ta yi har abincin ya dahu amma in ta tsaya a lokaci dai abincin ba zai dahu ba in ta rura wuta kan kan yanzu abincin zai kone kurmus in ta yi sakaci kuma duk ta janye wuta yanzu abincin kuma zai yi ɗanye to haka wa mai wa'azi yake in kai sakaci duk mutanen su zama ɗanyu abincin ba zai tafi ba in kuma ka tsananta ka tsananta abincin ya kone shi a tarwatsa haka dai in ka ga za a yi sanyi ka rura ka rura wuta a yi tsawa a yi tsawa kuma an ɗan yi tsawa kuma an an ga za a kone kuma kowa zai sha jikinsa kuma za a dankare kuma sai a ɗan janye a ɗan janye a yi sanyi haka mace mai girki ta ce babban mai wa'azi da za ta koya ma yanda aka yi to ba makawa wato ya yi tsawa ليتجهوا صوب الرجال da maganganu sannan kuma ya zo da hiki- hikima domin wuride su fuskantu zuwa tauba jihata aljadatul bai ba'i hanya fara كما يتجه لبشير المرود kamar yadda raƙumi wanda aka hore yake fuskanta بترميه da العصا duka da sanda وقول الزمان wato da jan ragamarsa وهنا a nan wajen لا يذهب الشيخ بعيدا shehi ba zai tafi nisa ba بل يسعى bal yusigi eh, gyara ne zai kasa kunne ku ba shi waje bismillah Mm, dan da ba.
بل يسقي فقط zai kasa kunne kawai zuwa abin da babban shehinsa yake faɗa shi ne ƙur'ani إلى تركينا ببيته A- al'akabari zuwa talƙinin shehinsa babba صلى الله shi عليه ne وسلم annabi muhammadu tsira da aminci allah sabbata a gare shi عن طريق الوحي shi ma laƙana mara aka yi wahayi ne ya laƙana masa yake ya faɗa ليأخذ منها ما شاء domin ya shi wannan shi ya rike abin da ya so a ciki قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله man la'ana wallahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhu al-qiradata wal kanazira wa abadat tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil sallu al-jaiza
قل هل ننبئكم بشر gaya musu bana gaya muku bi sharrin ga mafi sharri ba من ذلك ai daga mutanen zalika wannan da kuke wato inkarin su asalin aya yahuda ne suke inkarin muminai musulmi ko saboda sun bi Allah hal tanjimuna minna illa anaman nabillahi wa ma unzila illa na wa ma unzila min qablu ai ba komai ne yasa kuke mana wannan bala'i da wannan inkari ba sai da dan mun imani to imanin nan ba kayan gidan bane mun ce kuma ku zo ku yi kun yi amma kuna ce mana abu ko to shikenan sai Allah ya ce ka ga yanda za ka yi musu zaga su kul hal nabi'ukum bana ba ku labari ba bi sharrin min zalika da mafi sharrin kun ce mu nan da masu sharri ne to akwai inda suka fi su sharri ba za a gaya muku wanda za su ji su ne ha bi sharrin min zalika da mafi shar- sharri daga haka wato masubatan wajen sakamako inda Allah a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala su waye suka fi sharrin من لعنه الله su ne wa'anda Allah ya ni- ya lela'ance su ai ya nisanta su daga rahamarsa وغضب عليه ya yi fushi a gare shi وجعل منهم القردة ya sanya a cikin su ya shafe su ma suka zama furarruka والخنازير wato suka zama alhanzirai وعبد الطاغوت suka bauta wa shaidanu ma suka bi su أولئك شر to حسنا wa'annan su ne mafi sharrin wato bigire a wuta وأدل su ne mafi bata عن سواء ga السبيل hanya daidai ga tsakiyar hanya to zai yi wa to karfan koma kuma zuwa mutanen da ga su Allah ya yi la'ance su ya kaza kaza kaza to ba fa komai ne wajen Allah ba mutum yana cikin ni'ima Allah ya watsar da ya ya yi abin da za a tura to kuma ai ta wa'azi kuma to kuma hankali sai ya dawo to ويقول أولئك هم إن أتيكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين yawwa فإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون yawwa أولئك a هم wata aya take cewa ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga ahli makkah da kowa da kowa ma إن أتيكم عذاب الله ara'aytukum bana ba ku labari ba in azaba Allah ta zo muku a nan duniya أوتتكم الساعة ko ku kiyama ta zo muku a rabe أغير الله تدعون wani Allah za ku kira ne la ba za su kira shi ba إن كنتم صادقين in dai ku masu gaskiya ne cewa wato gumaka suna da amfani to ku kira su yanzu ba za su ga sun kirawo su ba فإياه تدعون bari dai ubangiji shi kadai za su kira فيكشف ما تدعون إليه إن شاء wato a cikin tsanance tsanance sai Allah ya yaye musu abin da suka kira shi dan shi in ya so وتنسون ما تشركون to kuma sai ga kuma in an yaye abubuwa kuma an manta wahalar da aka sha ko kuma an manta abin da aka tara kuma sai ga an koma a cikin abin da ake yi to in kuma ubangiji ya yaye sai kuma da abin da kuka shi- tara wani da shi ورأيتم إن كذا الله سمعكم وأبصاركم وكتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل يا مسل أهل مكة أرأيتم باكو لاباري إن أكذ الله سمعكم إن الله يتبيد جنكو كذا ما كراني وأبصاركم يتبيد مغانم كذا ما مكاجي وكتم وكذا على قلوبكم yayi wato rufi a zuciyanku من إله ba غير ku sa- الله kuka zama ba ku san komai ba Wa- wa- wanne wani Allah za ku kira wa ya ci kun bihi da zai muku zai zo muku da wannan bima aka zama kun da abin da ya rika a wajen ku ورأيتكم إن أتيكم عذاب to wai yanzu ai ana ganin irin wannan ko wai ba sai ba sai mutum ya zama makaho din ba a mai da shi idan sama baya gani yanzu yanzu in Allah ya ga dama dan karam ya ga an ce ai yanzu yanzu ya haɗari da an yi deleting din duk abin da yake tare da shi duk an shafe komai ya dawo bai san komai ba ko ai mun ga wanda irin wannan shi tare sai da zama Fatiha ma bai sani Al- Alim ma bai sani ba sai da aka dawo farko kamar ranar da aka haife shi ya fa- ya fara karatu wai ma'ana mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma in hadaran ne ma a ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da ka zauna a hadaran ma dan shi duka baki daya so ورأيتكم إن أتيكم عذاب الله فبدك أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ورأيتكم kullahun da ya musu bana ba ku labari ba إن أتيكم عذاب الله in azaba Allah ta zo muku a فبدك raɗe أو جهرة wato ko a sarari ma'ana in azaba Allah ta zo muku dare cikin dare ko cikin rana هل يهلك إلا القوم ai الظالمون ba wanda za ta halaka sai mutane kafirai ba wanda za a halaka sai su to wannan duk wa'azi wato akwai ma aya mai babbar wa'azi wanda sannan shi arhum mare da an taba shi an taba shi kul ya ayyuhal ladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min duni fatamannaw al-mauta in kuntum sadi ya ku yahudawa in kun riya cewa ku wato ku ne ‘ya'yan Allah da kuke cewa ko ku ne ‘yan gatan Allah ko ku ne waliyan Allah duka baki ɗaya to ku ce mutuwa ta zo yanzu mutum ya shiga ɗaki ya tuna yanzu dai da mutuwa ta iso min yanzu ya za a yi sai ga yana asabar yana jawo laƙar ja a ku ma'ana ka a tafi yanzu Allah ya ce mata wannan walma ku ku ce mutuwa ta zo yanzu inda ka sai kuke yi tun da dai ka san kai da Allah lafiya kalau in an tafi can lafiya kalau to me kake jira kai da shan wahala mata wannan walma ta unguncin sabiki to في مجال إظهار فضل الله kuma a wajen bayyana falalan Allah kuma za a ga wata wani lokaci kuma ana cikin basafi dama ragabatan wa rahaba wani lokaci aribi ya hango kwarjinin Allah ya halar sirba na makamala ku farjibu sai ga annaba ma da kowa ana juya Musa na juya da gudu ya Musa a kabil dawo dawo dawo dawo yanzu da ya kafa ladayar mursa ni ma'aika fa ba ta tsoro a gabana ya kaza kaza sai ga duk yan ya ku mutanen Madina ba wajen zama a wajen koma daga albanci suna gudu farjin ragabat rahabatan kenan kwalle wani zuwa kuma sai halala ta yi shimfiɗa fuska ma kuma shi ga ya ga annabi za ana in yi illa fiyo ba ku suna taka kenan ba Allah ba kai kai kaza kaza wai an saki fuska kenan ko sai kuma abid yana fanta ma kaza kaza to in kuma to kaji yanzu an faɗi masu zafi abba to in kuma a wajen sha'anin wato bayyana falalan Allah ne أما إذا أراد الشيخ amma in shehi ya nufin أن يوجه حديثه ya fuskantar da maganarsa مع أعباده tare da masoyansa ‘yan halara إلى إظهار ma'arifati lillahi zuwa bayyana musu falalan Allah da ya musu don su ƙara bautan Allah su ƙara rike lamarin da kyau wata ajramatihi da nuna yalwa wato jin ɗan Ubangiji wa wafarati aqaihi da tilin baiwa Allah da ya yi musu wata dawulihi anil isaati da tsallakewar Allah da ya yi na munana wannan nasu da munana wasu yake kallo da bai ba su wannan alheri ba sallati da wannan tuntuɓe nasu a yanzu falalla Allah ce ya zaɓe suka zama 'yan da'iratul fadliyatu yawa wa satarihi lil awrati da suturcewa Allah ga al'aurarsu tsiraicinsu bil ilmi da ha- da- da haƙuri wal karami da karancin uba- da baiwan ubangiji wal afwi da rangwame nata wasafi da wato yafiya wa huwa fi dhalika tabi'un to eh kuma an saki kuma ana to to kudu ba kuwa an yi kaza an yi kaza ba wani muka hoba ba kaza aka hoba ba karbi aka hoba gashi an samu kaza an samu to a godewa Allah mana a godewa ta inda ni'imatu a kaza ta ma shine muradi ko a godewa Allah ai kaza ai kaza to kuma yin rashin yana ta kuma sai a yi sharri kuma zuciya ta yi daɗi kuma a ƙara ci gaba cikin ibada to a cikin wannan ma fa huwa fi dhalika tabi'un shi ma mai bi ne na Qur'ani la matbu'un ba wai ƙagowa ya ba ba shi da na gaba sai dai shi a bi shi wa muqtaditun kuma mai tsautsanan haske ne la mubtakirun ba mai ƙage ba ne إذ القرآن العظيم domin ƙur'ani mai girma دستوره wato shi ne tsare-tsaren hukunce-hukuncensa ومرجئه kundinsa ba shi ne kuma wato wa- wajen wato istinbatinsa wajen fitar da hukunce-hukuncensa فقل ربكم ذو رحمة واسعة Qur'ani yana ga fa kullahum ga ya musu ya Rasulullahi rabbukum ubangijin ku zu rahmatin wa ai ma abocin rahama ne mai yalwa ubangijin kuma abocin rahama ne mai yalwa A- a tuba dai a ci gaba da aiki dai ba wai dan ko aikin da kuke yi za ku yi mai girman kai dan wannan zai kalle ku. ina me aka yi ma a ubangijin ku wa rahmati wa fi adka wa rahmati wasu a kulla shay'in rahama ta ta game komai kuma ka je ayyana ta ga kuma shi ma hadisi ya rako waɗannan da zancen rahama din har ma wani zubin ma faɗar rahama ubangijin ma ta zama ya da sirri akwai abin ma da faɗar sama ba za a faɗa rahama ubangijin ce ta ta zama ya da sirri ko to ba ba za a faɗi wannan ba sai ta zama ya ya da sirri Eh, hazara ta kalla a baya zidul bustani a baya zidul bustani yana daga yana da sirri irin na umar sai na umar radiyallahu anhu manzo Allah ya ce akwai mutanen da al- hazara Allah yake magana da su ba kuma annabawa bane ana magana da amma ba annabawa bane ha kuma ana magana da su a cikin mutanen da kafin in zo yace in akwai sa a cikin al'umma ta umar yana daga ciki malai suka ce to wannan falalar sai na umar ta ba wai shi kadai ne a al'umma annabi da yake da wannan ba al'umma annabi ba su da adadi ma masu wannan to cikin sahabban cikin tabi'an cikin tawato to a cikin bangaren wade a baya zai bukami yana daga cikin wanda ya shuhura da wannan shehul haliba zai ce hazara ta ce kaza kuma ga abiya ya tabbata eh? to hazara ta tsinkaye shi ta ce shehu su'i tsohon banza eh? kana ta ce a zuciyanka ni kaza ne ni kaza ne in na ga dama sai in tsinkayar da bayina abin nan da yake cikin zuciyanka duk su jajjefe ka Ita, "Ah, to ai an gode Allah ni ma ya tsinkayar da bayinka rahamaka duk kowa ya gudu sai ya ce a to mu rufa kasarar to mu rufa to haka bayyana rahama Allah ma wani waje ma ai ab hmm? wani eh, amma ba karatu bane shi kuma shedani ne ko ba ma na Allah bane shedani ne da Allah ya bude ma rahama tasa yake ta wai sabida rahama Allah ma an kaje lahira ma ya kai da na san ina ba wani zulumin da ba kai da kabari ba kai ba da kai amma wannan ba karatu bane in kabi zaka ci duka ba to yawwa قل بفضل الله وبرحمته gaya musu da falalan Allah al-Islamu shine musulunci وبرحمته da rahama Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine Qur'ani فلذلك to فليفرحوا su yi alfahari da wannan falalan nan da rahama Ubangiji هو خير مما يجمعون shine biyayyen abin da suka tara a duniya ko da falalan Allah ma kowace iri ko da rahama ta sama da jin kansa ma duka baki daya to su yi alfahari da wannan ba abin da suka tara ba في مدار حب الله to a fa- a fagen kuma son Ubangiji tabaraka wa ta'ala ولا بد للشيء wanda soyayya ita ce man fetur ɗin motar kowa ma bare muridi san Allah tabaraka wa ta'ala da san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da san addini da shi ne fetur ɗin da zai ta tafiya da motar tamu in mutum ba yi da soyayya shi kenan sai ga ba ba shi da wani katafucin komai Sai ga, zo a je ai kaza kaza je kai idan Allah ni bacci na yi fito bai san ma ba ma da amma shi kuma soyayya sai ga karowa dai yake kara mai yake kara wuta yake duk gaba daya har ma abokansa da ba su da soyayya ma a dinga faɗa da su kai ka cika kaza kaza ka jajjawo ka zo da ba ba abu da kaza shi ne dai wannan faɗa da ake ta yi ko tsakanin 'yan soyayya da wanda ba 'yan soyayya ba Allah ya sa mu cikin 'yan soyayya yawwa ولا بد in kana da soyayya ma ba wanda zai ma wa'azi ba sai an ma wa'azin ba ita kanta ita ita take kwantuwar ɗinka ƙara ma aiki kake ma ana kai rage rage rage rage rage ba makawa ka shaihi من أن يغرس في قلوب أصحابه ya dasa a cikin zuciya almajir sahabbansa abokanansa almajiransa حب الله تعالى ba makawa ya dasa san ubangiji a cikin zuciyansu ويعلي ويعلي به أهوالهم ya ƙawata halayensu ya zama ya koya musu yadda za su yi wa halinsa ado da san Allah tabaraka wa ta'ala ba dan ganin wani ba ba dan kaza ba a'a su san Allah ne yake juya su ويوصل به أقوالهم kuma su kyautata maganganunsu da san Allah tabaraka wa ta'ala وينير به أفعالهم ya haskaka ayyukansu da san Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zama suna ibada ne dan soyayya وهنا يرجع إلى مص- إلى مصدر الحب to anan sai shan ya koma wa asalin nan wanda ya ku- na soyayya wanda ya koyar da soyayya shine Qur'ani الإلهي na Ubangiji tabaraka wa ta'ala الأول na farko ولمن على السلكين wato marmaran nan wa- wa- magangar ruwan sha ɗin nan wato na talƙini العبد mai daɗi والسيد المحمدي da kwaranye na Muhammad na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama على غدك mai kwaranya
ولن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله bi amri yawa ولن كان آباؤكم gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in dai iyayenku وأبناؤكم da ƴaƴanku وإخوانكم da ƴan uwanku وأزواجكم da matayenku وعشيرتكم da danginku وأموال da اقترفتموها dukiyoyin da kuke tsururin da kasuwancin da kuke yi nana وتجارة da kuma kayan kasuwancin تخشون ko كسادها kasuwancin ma gaba da kuke tsaron ta ita zgaro ma'ana ta lalace ومساكن تردونها da wato gidaje manya-manya da kuka yi wanda ta yaddar da ku a zuciyanku أحب إليكم من الله idan wa'annan dusu suka fi soyuwa a zuciyanku daga san Allah da ورسوله san manzansa sallallahu alaihi wa sallama وجهاد في da سبيله ƙoƙari cikin hanya Allah tabaraka wa ta'ala تربصوا jihadi ya ɗau ƙoƙari shi ne ma asali wa jahidu fillahi wa jahidu fillahi cikin Allah amma baka taba ji an ce wa qatilu fillahi ku karka- ku karkashe ku yi kaza amma wa jahidu fillahi wallazina jahadu fina wanda suka yi a cikin mu lanahdiyannahum subulana za mu shirya da su tafarkin mu wa inna Allah la ma'al muhsin wannan ihsani kenan kokari cikin Allah ka kashe kanka cikin Allah nan ba wai dan ka kashe kowa ba wancan kuma na yaki na kaza to shi ma ya dau yakin kuma ya dau jihadi amma an fi wajen kokarin ibada wajen kokarin alkhairi wajen kokarin kaza sai da Allah ce to Allah tafarkin Allah eh tafarkin Allah sunnarsa tsarinsa da ya sa wa halitta duk gabaki daya dan adam ba zai taba zama ba sai ya ci abinci to wannan tafiya neman abincin da ka tafi shi ma tafarkin Allah ne sabilillahi ne dan wannan tsarin Allah ne dan baka nemo ba kamar tsarin Allah zai lalace kenan zaka zauna ka mutu ko kai kaza kaza kaza dole ka ciyar da iyalinka da su ka ajiye ba wanda zai zo ya ciyar ma da su tsarin Allah kenan haka ya tsara wanda tsarin nan da duk aka- to wannan shine tafarkin Allah shi ma sunan sa tafarkin Allah addini ma sunan sa tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala Eh, duka ba- duka sabilu kenan to ko tafiya kai neman abincin kai kokari ka nemo wa iyalinka abin da za su ci, ka wadatar da su kai shi ma ka zama mai jihadi fi sabilillah ka yi kokari cikin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala saboda tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga tafiya il- neman ilimi tafiya kaza kaza duk gashi nan dai to wannan to sannan kuma amma wajen waqatilu wannan kuma shi kuma yana zancen yaki din nan amma shi kuma Allah ya san jihadi zaka ji Allah ya sake shi amma nan ko in ya magana sai ya ce ga dalili are kanku na ce ku yi ba ga ga ga ga a zo a kama mutane da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda shi musulmin ne ma duka lokacin su cikin su zaka zo kai yaki karkashe su to su kuma su yi me Eh? Ta- an yi wa ayar mummunan fahimta malamai suna da bukatar lalle sai sun warware waɗannan ayoyi ga baki da zancen jihadi da zancen kitali da kaza kaza sai rukurguza a duda abin shi za kowane sakare sai shi zai tashi wai jihadi zai yaki zai kuma ya kashe kafuran da ba kira ba dalili ba wanda ya ce ya kashe musulma har ma ya ɗagon ɗin ma ya tafi zai je jefa annabin ma ai kaga yaki yayi kyau ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi kuma yanzu na- annabi ma kuma yanzu shi za a yi waje shi za a yi akar kuma an yi haka ko ba a haka ba ai haka magana ta rikice kuma abin ya lalace kuma har tura ta kai bango yanzu annabin ma aka dauka aka tafi a za a je a jefa a bango kuma to kuma yanzu me me wannan sunan hmm? to kaga lamari yana bukatar kokarin kuwa to in wa'annan duk suka bi soyuwa gare ku ga Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajihadin da kokari a cikin tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala وتربصوا حتى يأتي الله بأمره to ku jira har dai Allah ya zo da lamarinsa wannan ban tsoro ne gaba daya في to ga مدارك mu sai da haka kuma sai san Allah ya shiga yana yana nan da san iyayen nasa na girmamawa faqada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ubangijin ne ya hora a bisu yana nan da musu amma dai Allahu akbar Allah ya fi su hmm? annabin Allah ya fi su kokari cikin bin Allah da Allah ya maganarsa ya magana iyayen kuma sai ce wata bi sabila man anaba ilayya a wani waje to kuma ka ka bi hanyar wanda ya dawo waje na to kuma ka je ka samu wani bawan Allah ko malami wanda zai karantar da kai fikihun ka na addini da kuma shehi wanda zai koya ma rishidu na annabi Isa din nan da annabi Musa din nan da Khadiru na rishidu din nan da kuma to shi kuma wannan ka bi shi shi ma nan Allahu akbar bin wannan shi ma ya fi duka baki da waje hadin shi sa ake cewa malami ya fi iyaye to ton ta irin wannan waje to ana son iyaye da girmama su da komai sannan ana son ƴaƴa ma so na tausayi kana son ƴaƴanka kai ka zo da su amanar sa a wuyanka take kai Allah zai tambaya kaza kaza da tausasa da komai da iya da hikima da su ma ka ji tausayin su ka so su ka shirya musu gaba yadda za ta abu da ƴan uwanka Allah duk ya yi horo da sada zumunta da matayenka dama wannan su ne hanyar da kake fito da kalibobin Allah ga sunan ƴan adam duk gaba gida kuma girmama su ta dole ce da san su gaba gida amma dai Allahu akbar har yau dai wannan Allahu akbar Allahu akbar da muke faɗa cikin sallah ai magana ce muke ta gaya wa kanmu amma dai kawai muna ganin al'ada ce kawai da yana a zo masallaci kai Allahu akbar an gama amma wai Allahu akbar sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya fi ko menene da yake gaba ko kaza kaza ba ta karewa wannan sabuntuwa take duka baki da hmm? to haka dukiyar ma shari'a ne ka samu abin da bare wannan zamani da ba abin da zaka siya sai da kuɗi don kaje ba ka san ta ta iyaya da sama ta dinga sako ma da ma'ida abinci ko kuwa dole ka je ka ka nema ko Hmm? ko kuwa ka rike sunayen Allah ga suna wanda suke tare da kai ko abubuwan da kai ka san dai za su zo ma da kuɗi dole ka fita ka zo ko ku abin da zai zo ma da shi ko to wan- wan- wannan dole to sai kasuwancin duk gashi nan babban abu ne tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe shi babban abu ne amma dai take anan ka san Allahu akbar kowa dai san lalle kai kwararren dan kasuwa ne ga wutaccen dan kasu- kasuwa ne amma kowa a take anan ya san Allah ya fi ma a zuciyanka yin sallah a kan lokaci yin kaza bai hana ka zuwa wajen lamarin Allah ba bai hana ka kaza kaza kaza ba an ce in mutum yana son talauci to ya fi kowa fitowa da wuri kasuwa kuma kowa ya tashi ya bashi ba abin da zai samu ya fi kowa fitowa da wuri kuma kowa ya rike kanci ya hakura da abin da Allah ya bashi amma shi yana nan dai yana nan dai kaza kaza to haka ake ba hmm? to to da gidajen ma da komai to wannan aya lalle kwarai da gaske Allah ya lakana manzon Allah ita ta koyawa duk sahabbai da kowa san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ma ya lakana da al'ummarsa shi ma shi gashi ya dau wannan talqin yana lakana dan sai da zai koya mu san Allah tabaraka wa ta'ala to في مجال الأدعية والتعاسين a kuma filin addu'a addu'o'i ba makawa a dinga addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba me zai dan ba dan addu'o'in mu ba addu'a ita ce babban makamin mumini gare irin wannan zamani kai ka san laysa alhamin dunillahi kashifat halin da ake ciki in ba Allah ba mai yayewa to lalle ba makawa muri muri muridi ya rike addu'o'i sosai ya je ya karba addu'o'i ba iya karfinsa ga suna suna nan mai linzamin da nukiliyan da wane ne shau lafar da radiyallahu anhu arzahu anna bihi abuko ya rubuta rabbal aminu wa rabbal mustafa wa kafa ta shehu bai ce nukiliya kenan yawa shi kila ya radiyallahu anhu to da nukiliyoyin na addu'o'in duk suna nan asu ismallahi al'azam duk suna nan duk gaba ki da wajen mawdu shau da ai mun yi maganganun irin wa'annan ko me yasa muke yin addu'o'i muna ganin ba sa tasiri kila daga imaninmu ne kila kuma halak da sai a hankula a wannan zamani sai a hankula da irin wannan to da dai abubuwa dai kila kuma da rashin lokutan da za a yi addu'an ta karɓi ba mu damu da su ba idan liman ya zauna a kan mun idan liman ya tashi ya yi hudu ba ta farko to idan ya zauna a kan mumbari nan kafin ya hudu ba ta biyu lalle wajen karɓa addu'a ne wannan lokaci to maza maza ba ba magana ba in kai magana tuma a taɓa ce a zuciyanka dai zaka ɗaga hannunka ka yi addu'a Allah ya biya ma duka wani abin da kake so a zuciya ba a magana in ana hudu ba to wannan kenan da kuma an an idar da sallar juma'a din an idar da sallar juma'a din da in rana ta kusa faduwa shaura awa ɗaya wannan lokaci da muke zama mu ta zikirin juma'a fiyayyar addu'a la ilaha illallah ka a to ai mu ba addu'a muke ba zikiri muke sai hadisi ya zo duk wanda qur'ani da zikiri Allah hadisul qudus ne Allah yana cewa duk wanda qur'ani magana ta qur'ani kenan da ambato na zikiri ya shagalantar da shi har bai a cewa ba ni kaza ba ni kaza sai na ba shi kafin in ba wanda ya zo na yake cewa a bani da haka kuma addu'a suke yi ko to da lokacin in ruwan sama zai sauko da an soma ruwan sama falala ce hasara ce ta Allah gashi nan to addu'a karfafiya ce a nan wajen to da lokacin sahur lokacin da muke tashi ne sahur misali daga karfe uku da rabi zuwa asalatu wannan lokaci duk lokacin karɓa addu'a ne to shi ma mutum yana da bukatu ya dinga tashi a wannan lokaci ya yi wanka ya yi alwala ya tashi ne don wannan bukatarsa a wannan lokacin ya yi addu'a. In namiji ne ya shiga ɗaki ya shiga cikin duhu daga shi sai Allah wai ya yi fana'in wayo ko ya ƙare. Inda ya mai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Manzo Allah ya ce wallahi ba wanda zai wannan sai Allah ya riske shi. Sai Allah ya yi maddukan bakin cikansa. To da abubuwa dai ga ko azumi alhamdulillah ga shi yanzu muna cikin ramadana cikin azumi ke dukkan wajen karɓar addu'a ne haka kawai din ma ba tare da ramadana ba akan wata kaza kaza kai azumi dan wannan bare wannan azumi na abdullahi bin umar da ya sanar da shi yake cewa kan ku gaya wawaye sai su dinga faɗa muku addu'a kuma ana karɓa kuɗan dana wanda kai azumin laraba da alhamis da juma'a ranar juma'a in liman ya aka gama sallah ka yi addu'a a take a yanzu yanzu ne yankan wuka ce akwai addu'o'in da ya faɗa sai ka karanta to da irin wayannan wurare dai da da wurare to da addu'a a halara ma ko ka je makka zaka a cikin ka'aba waje goma ne a cikin ka'aba malam a cikin masallacin nan da malamai suka ce duk inda kai addu'a ka rabiya ce kofar ka'aba nan wajen da za ga ana sassa hannu ana kuta din nan multazam multaza karkashin indararan ka'aba din cikin hijir ismail sun je indararan yana nan da wajen zanzam da kaza da wurare suna da duk sun faɗe da in ka juyo bayan ka'aba din kofar ta tana gaba inda kofa take to ka juyo bayan ta sai ta kofa na ake cewa multazam ajaib ajaib quraish duk abin da ka roƙa nan yankan wuka ne an gama shi Abdullahi bin Zubairu da Abdullahi bin Abdulmalik bin Marwan da wane duk sun gwada wannan kowa yadda aka ce an ce nan wajen wajen kaza addu'a ne to bari ya ina son kaza kowa abin da ya roƙa din nan a wannan su uku na hida aka ga ya same shi to haka da kuma kau ka je baitul maqdis ko ka je madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan da faga kofa Allah ma ya babba kofa Allah ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi babban wasila ya abu to da dai da kuma addu'o'i masu abuwa sai Allah dan mutum ya kasance wannan kuma zai to amma kuma kakai gaggawa da yawa Allah ya karba amma ba lokacin da kake so ba kai lokacin da yake so shi tabaraka wa ta'ala dan ya san wannan lokacin da shi ya bi ka sanin me ya fi ma maslaha ila wannan lokacin da zai baka abin ba zai ma amfani ba amma ga wani lokaci yanzu yara ne mu masu ƙarfi a jikin kaza kaza ko ga tari mutum ya ɗauka Allah ya buɗa mana dai ya je ya faskare ko ko ba an an mutum ya tsufa ba sai jan gindi sai tashi kikir kikir ana rike shi kaza wannan bai zai iya to Allah ya kuma buɗo ma a wannan lokaci kaga komai yana zuwa a wannan lokaci ai ko da ka ce gwara ma da ya zo yanzu kaza kaza kaza amma to Allah dai ya sani mu sani ba sai dai wani zuba dan adam yana son da ya alroka din nan abun ya zo yanzu yanzu Allah ya bamu alkhairi ya kiyaye mu daga dukkan shari to ta wajen addu'o'i ba wani wanda ya wadatu da addu'a babu shi ba wani wanda ya wadatu da addu'a to kuma ga suna kuma za ga duk sahabbai suna zuwa su gaya manzo Allah cutar su ya gaya musu addu'a alaihi salatu wassalam kuma akwai babban abu shi ma amsa addu'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah da bakin da ba ku taɓa zunubi ba kafin su da ta wanda baki ne wata ba zunubi ce bakin wani mana in ka yi zunubi da bakin ka dai ai ba kai da bakin wani ba to ka sa ai ma ka dinga yi kai ma da niyyar zikiri ambatan Allah kake to kuma ka sa kai ma ai ma ba wannan lokaci da ake ta koya mu da ai kowa ma ya iya ai ke da kanka ka san wani ya fi ka a halaran Allah wani ya fi ka daraja wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi in ya roƙa nan da nan za a za a kafa ba a ce duk kaza kaza abubuwa dai duk gashi nan dai sun sun watse kaza kaza to to kuma addu'an nan ana yin ta da Qur'ani abin da yazo a cikin Qur'ani da daga addu'o'i wannan shine babba babu da shakkar wannan wannan daga ubangijin da yazo mana ko abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku abin da ya zo daga dukkanin malamai bayan Allah waɗanda suke da haske Allah ya haskaka musu ga wata irin yadda za su kira Allah yadda za su roƙe shi ba wanda ya hana wannan ga annabin akan ƙasa wanda shi ne ƙofan Allah amma yana zaune wani mutum yana yin addu'a yana cewa ya ya Allahu ya ya ahadu ya samadu ya fardu ya man lam yallu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kai mun kaza manzo Allah yace na rantse da ubangijin da sarki raina yake hannunsa wannan ya roki Allah da ismal azam an ba shi ya gaya maka kai ba ko manzo Allah bai ce kai ba ni nace ma kai ba sai abin da na koya ma za kai a'a malamai sun ce in dai larabcin ya fito sarari an ji abin da ake faɗa an ji ba wata kalma da za ta zama rikici ka ɗauka kai addu'a da shi ko hausan ma in da hausan ne akwai wa'yansu tawaidojin akwai za ka kuma da hausa ne ko da abu ko da kowane yare na kabila to in dai mai kyau ne ka gane ma'anar maganar da ake faɗa kirarin da aka to ita na sai ka yi aiki da shi kaza kaza in ma baka gane ba wa'yansu malam suka ce tambayi mai abin fassara min shi me yayi ma'anarsa kaza kaza to in ya fassara maka da abu ya fita daidai shi kenan wajen malami ake ɗauka abba kaza kaza ba wannan dai yana daga cikin abubuwan addu'a to bangaren addu'o'i da tsari kuma masifu iri iri ga su nan ga iblis nan ga na mutane ga na aljanu nan dole fa sai an nemi tsari fa ga motoci na suma na iblisin ne ko ga babura na suma iblisan kansu ne ko ga Allah ya kiyaye mu da in ka lura tsarin Allah ne yake rike da mu gaba daya amma in ka ko a cikin ɗakin ka kake is lura kalli duk inda ka za ga a cikin haɗari kake gaba ɗaya ba don kiyayewa Allah ba za ka ga wayar lantarki ce ga ta nan ta kewaye ta ta ko ina wuta ce ga ta nan kuma fi'ila ana ganin haɗarinta yanzu ta yi babashi gaba ɗaya nan wajen ya zama wuta ta ta kone mutum sai ga ba don kiyayewa Allah wayar lantarki ce haka an jona ta a jikin katako wuta a cikin katako busasshe kai ya gani makamashi kenan amma dai kiyayewa Allah sai ga dai mutum in ya abu ba dai kiyayewa Allah ba sai ga shi ai a cikin hadari yake ga baki daya to amma sai da kiyayewa Allah to da tsari gaba daya وكثيرا ما يلكن da الشيء yawa za ka ga shehi yana lakanawa بتلاميذه ga almajiransa أدعية addu'o'i مضمونة wadda lamuntacciya ce Allah ya amsa an suka yi da ita لتارك دينه saboda gyaran addininsu ودنياهم da saboda gyaran dun zai ba su akan su idan Allah ya gyara addinin su in ya ga mutum yana sakaci wajen addini zai iya ba shi abu ya dinga karantawa dinga karanta kaza sai ya ga nan da nan ya tafi cikin Allah ko kuma in ya ga duniya ta dan yana dan shan wuya kuma sai ya ba shi dinga karanta kaza to kuma yanzu yanzu sai ya ga Allah ya buɗa gaba daya وأخراهم dan lahira su ma to kuma wannan dinga karantawa dinga yin aiki kaza ta za kuma saboda lahira ka هنا ما عليه to a nan ma dai abin da yake kansa إلا أن يأخذ منه ba komai a kansa sai dai ya rika daga talqinin da Qur'ani yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما يحل له abin da ya ma dadi وقرة أن تلي منزلا مباركا wa anta khairul munzili yawa وقرة أن تلني ya rasulullahi ce ne ubangiji ka sauke ni منزلا مباركا wajen sauka mai albarka da annabi Nuhu ake amma kuma yanzu ta annabi Muhammad ce da jama'ansa وأنت خير المنزلين Allah kai ne biyayyen wato mai masauki ko mai saukewa wannan aya sufaye sun gwada ta cikin wurdansu albarka ce da ita ga baki daya da haka ga shehu ibrahim na radiyallahu ta'ala anhu sai ya wage ta da addu'a rabbal ibadi gafirar zunubi inna rabbal ibadi gafirar zunubi wa qabila tawbi da taqabbal rabbi anzilni munzala mubaraka ce ita ce duk ga baki daya ka mun yi tafiye tafiye da shehu da dan shehu alhaji ba inda za a sauka kafin a warware kaya a hau kuma sai ya ce a karanta rabbal ibadi saboda wannan aya annabi nuhu ne yake cikin jirgin ruwa lokacin da aka yi tufanu to da kuma lokaci yayi na a sauka sai Allah ya lakana ma wannan addu'a to ban zaka sauka yanzu wata sabuwar duniya zaka sauka to ga addu'ar da zaka yi wa qur rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilina addu'a ce kwarai da gaske a rike rabbal ibadi kwarai da gaske mhm وقرة كثير وارحم wa anta khairur rahimin kuma ga wata Allah kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka ce rabbi ya ubangiji igfir ka gafarta وارحم kai jin kai وأنت خير الراحمين kai ne fiyayyen masu jin kai wato kai jin kai ga mumine kai ne fiyayyen masu jin kai to wannan aya mai tafsiri ya ce ga mumine kuma dama ci shine aqida mu ko amma inda Allah ya ajiye ta din nan sai ga lamari ne mai girma eh? kuma ya zo ma la ilaha illa Allah fa inna ma yasabu inda rabbi innahu la yafluhu al-kafiru wa qur rabbi ghfir warham in duk abin ya rikice ka ba to rabbi ghfir da warham kai dai magana ka kenan tsakaninka Allah ka gafarta kai rahama to nan aka ajiye ta to bare kuma ka zo cikin musulmai musulmai ka dinga neman musu gafara ba ruwanka da aikin su kaza kaza kaza ko bai suka yi imam mali yana zaune da abu hanifa imam mali yana jinjinawa abu hanifa kwarai da gaske yana cewa abu hanifa wato saboda tsaba hujjarsa da zai ce da ginshikin ƙasa zinare ne sai ya mai da shi zinare saboda hujja haka imam masu yake cewa zira saboda kowane malami ya yi karatu duk limaman da sun yi karatu wajen imam malik abu hanifa ne bai yi ba ikon allah saboda yana da shekaru shi ma kuma allah bai sa da ya zo ya zauna ba da ya zo imam mali yana karatu shi kenan ya- ya ya gama zancen karatu shi kenan imam mali ya kalle shi yana da firasa irin takazur din na hangen nesa kaga dai wannan bawan Allah ne kir imam mali ya ce kai matso da aka tayi da karatu kai daga ina kake ne ce daga iraki yace ahalu shiqaqin wani fakin kan jayayya kenan kan munafurci kenan kan kaza liman sai abu hanifa ya ce kwarai kuwa lima- eh, imamu kaya dan karatun qur'ani ca wa zai hana karatun qur'ani Yace, to, bismillah wa min ahli al-iraqi maratu ala an-nifaq la kasma wa yajrun kana la magana Allah wa min ahli al-madinati ce oh ashe ku ne kenan ya wale ta to kuma mutumin ashe na daban ne kenan yawa da ya yi min ahli al-iraqi sai ko yace wa min ahli al-madinati ashe da ku Allah ya gaba da mu ba da ta duk gaba daya suna da abin suna da maganganun su an yi littafai akan su biyun nan suna da abin dariya to ma- suna zaune sai ga wani mutum ya zuro da gudu ya imamu gagawa nan mace ce ta daidai cikin banza an zo zubarwa kuma ta mutu a yi mata sallah sai ma malai ce wallahi ban sani ba wani ya zuro gagawa na mutum ne ya je ya sha ruwansa yana tangadinsa yana tangadinsa ya afka rijiya kuma ya mutu ga tana a bakin masallaci a yi ma sallah ce wallahi ban sani sai ya nuna musu abu hanifa sai abu hanifa ya ce yahudu ne ko nasara ta ce a musulmai ne ya wauta musulman kake tambaya ko ai musalla ko ba za a yi musalla ba wa'anda suka fi su sharri ma ga annabin su yana musu lauya wajen Allah in tu'azimu fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ko bare wa'annan kai ka yarda musulmai na sai saboda ya kai musu sallah duka baki da to mutum ya dinga wa ƴan uwansa musulmi addu'a kwarai da gaske shi ma ya dinga addu'a to a wannan waje وكذلك الحال to ya ce wa rabbi gifir warham wa anta khairur rahimina haka nan hali بالنسبة للتعاسي cikin wato abubuwan tsari ba makawa ya lakana muridai abubuwan da za su dinga tsare kansu da shi التي يدفع بها الشيخ wanda shehi yake ijewa da ita عن أعبابه daga masoyansa وعملات الشهادين wato ɗaukin nan kai harin nan na shaidanu وهمزاتهم da bugun wato shaidanu dai ووساوس لهم wato da, da, da wato wasu- wa- waswasin nan na shaidanu ومكائدهم da mugun tanadin nan dai nasu ونزغاتهم da zungurin nan dai na shedanu duk wata rashin lafiya za a ga zungurin su ne mace ta zo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ni jini baya yanke mu manzo Allah ya ce zungurin shedan ne shedan ne ya zunguri wata jijiya ta ki to duk irin wannan da yadda mutum ya dinga sai shehidi ya koya illata musu wannan وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sai yaji qur'ani yana lakana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hasini wa qul ka ce rabbi a'udhu bika ubangiji a atasin ina tsaruwa da kai min hamazati shayat daga bugun shaydanu وأعوذ بك رب أن يهدرون ina neman tsari ubangiji da kai abu sa su halarto min dan ba za su zo da alheri ba وأعوذ برب الفلك يوا.
من شر ما خلق wa min sharri ghasikin idza waqa wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad to ita ma ta nan babban tsari ce ko sai ya lakana sai ya ji qur'ani yana lakana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan tsari falaki falaki da nasi kenan ya faɗi kuma da kuma kula uzu rabbin nas malikin nas ilahin nas to wayannan su falaki da nasi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalolin su ƙwarai da gaske yana daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa naga daga falalolin su yau yana daga abin da manzo Allah ya zo na daga falalolin falaki da nasi kula uzur falaki da kula uzur bin nasu hadisai da yawa sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sauko min wa'ansu ayoyi surori guda biyu da ba a taba saukar da irin su ba malamai sun ce ma'ana ba a taba saukar da irin su ba wajen tsari dan amma akwai surori kuma masu falaloli ta wani fannoni daban amma wajen tsari ba wani wanda zai tsari da abin da ya fi kula uzur falaki da kula uzur bin nasu da rabin nasu sai dai in wani zikirin kuma aka yabo a cikin qur'ani ga ayatul kursi ga laqad ja'akum ga wa'ansu ayoyin kuma ga ita ma kanta kul huwallahu ga abubuwa nan kuma suna nan da yawa amma dai falaki da nasi din nan su su kam su ne karshe su ne na farko a wajen tsari to shine manzo Allah ya faɗa kuma manzo Allah yake to Allah ya sauka mun da surori surori guda biyu su ne mafi soyuwa a wajen Allah na abin da mutum zai yi tsari da su yawa su ne kula uzurar falaki da kula uzurar bin nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lakana wa sahabinsa ibnu amir wannan ita ta bana gaya ma mafi girman tsari ba ice gaya mun manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kula uzurar falaki da kula uzurar bin nasi muke to falaki da nasi zaka ga addu'a an ce ayi falaki da nasi wa'annan magani ne daga baki daya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a zai ce Allah ina neman tsari da kai ga idan aljannu Allah ina neman tsari da kai ga idan yan adam din ma mara kyau to sai Allah ya saukar mata falaki da nasi shikenan manzo Allah ya bar wancan maga- ya ya dawo wa fadar wa- wannan duka baki daya suna da girma kwarai da gaske mazalla yakan ya koya wa sahabbansa cewa duk in za su kwanta su yi wallahu kafa uku falaki uku nasi uku ya ce in Allah ya ba abin da zai same su shi ma kuma ya zo duk in zai kwanta sai ya yi wannan sai ya karanta kul wallahu uku kula uzurin falaki uku kula uzurin nasu uku sai ya tofa wa hannunsa sai ya shashafe jikinsa gaba daya duk in zai kwanta sai ya haka sai da Aisha ta ce da rashin lafiya ta yi man nauyi to ni nake masa ni zan tofa a hannuna in shafe jikinsa da ita to kaga wannan ma'anarsa tofin a shafe ko ma'anarsa rubutu kenan sai ya dauka amma sai in mutum zai kwanta ya karanta su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya faɗa to ya karanta kula uzur falakin kul wallahu uku kula uzur falaki uku nasi uku to duk gaba ki da to kula uzur falaki قل أعوذ برب الفلك بسم الله الرحمن الرحيم قل كتي أعوذ برب الفلك إنا نيمان تري دا أبنجد الأسباء إن تاكيتو معنا شيوا أسباء إنم ونم آرشي لنا الخير آرشي لنا الخير معنا بتادك أنني زوا يلوا بتادك إيموا زوا فرنسكي domin asuba sai ga da ana cikin duhun dare ana cikin tsoro ana ce amma da da asalatu din nan asuba din nan tayi alshin nan ya taso na asuba alfijir din nan ya keto sai ka ji kuma duk tsoro ya tafi bare ai kiran sallah duk gaba gaba ki da to kuma kamar da ana cikin duhu ne na dare yanzu kuma an shigo cikin wato haske to wato duhu duhu ya yayi abubuwa ne da kuma alheri ya zo farin ciki ya zo wannan shine fasarar da mai tafsiri suyudi ya tafi a kai cewa kul a'udhu bi rabbil falaki falaki ma'anarsa asuba ina neman tsari da ubangijin asuba kila kuma falaki kurkuku ina neman tsari da ubangijin ta kan in shiga kila jahannama kila wani ko fari ne a cikin jahannama da ake ce masa eh, falaki din ha? kila kuma mahaifa ta uwa da ɗa yana cikin mahaifa ɗin nan kamar a kunci yake yanzu kuma ya fito duniya ya fi yalwa da kaza kila kuma duk abin ma da Allah ya halitta Allah kamar ya dara kwaya ne bishiya ta fito ya dara mahaifa ne dan adam ya fito komai sai an wallazi falaqal habata ya tsaga kwaya sannan ya fitar da nasmata halitta to ma'ana duk abin da kila kuma hadara kanta da wanda kanziya din da ta fashe kuma ta alamu tashkit ya faru alamu tashkit ya faru shine atom din da tura suke cewa ya fashe duniya gaba ɗaya kuma ta ta- ta faru gaba ki da to kul auzu bi falak inna neman tsari da wannan atom din da ya fashe duk gaba ki ɗaya kuma komai alamu tashkit kuma duk ya bayyana sai ka ga tsari ne da ya tare komai da komai to
من شر ما خلق daga sharrin duk abin da Ubangiji ya halitta ina neman tsari da mai halitta da duk abin da aka akan abin da ya halitta ga baki daya ko ina neman tsari da wajen da aka tsaga wa'annan duk halitta suka fito akan Allah ya kiyaye daga sharrin duk abin da ya fita din ga baki daya
ومن شر غاسق إذا وقب da sharrin wato dare idan ya yi duhu ko da sharrin wat- wato wata idan ya haɗu shine dai dare ya yi duhu din kenan ومن شر to kuma akwai bayanai da yawa, amma muka ce za mu tsaya ba fassara ta muka kawai dai baya- amma bayanin tasiri da sai mun fi lokaci ya so eh?
ومن شر النفاثات في العقد wa min sharrin nafasati daga sharrin masu yin tofi cikin sihiri suna yin kulle kulle fi tofi a cikin sihiri to duk masu yin sihiri Allah ya kare mu da su ومن شر حاسد إذا حسد bil uqadi a cikin wato kullun su da suke yi wa min sharri hasidin daga sharrin dukkanin mai hasada idan hasada in ya bayyana hasadarsa komai kyan abu sai ya ce lalatacce ne kuma ya ta kago abubuwa kuma duk yanda zai ya lalata abun sai ya lalata shi duk gaba da ita ta sa aka koro ita ta fito da babanmu daga aljanna shedan hasadar iblis ne ko ta fito da shi sanan zaka san ba ba karamin abu ba ce duk gaba da
قل أعوذ برب الناس ka ce ina neman tsari kuma to falaki ta ƙare kenan ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane ملك الناس wato ubangijin mutane ma'ana wanda ya halicce su mamallakin su duk baki daya إله kuma mamallakin su gaba daya إله الناس kuma ubangijin su dai من شر الوسواس daga sharrin wato waswasi na shaidani الخناس mai kuya cikin zuciya ya fito ya kuya الذي يوسوس في صدور الناس wannan da yake yin wato waswasi a cikin kirazan mutane zuciyoyinsu ma'ana في صدور الناس haƙi- a kirazan mutane ma'ana zuciyarsa ake nufi kenan من الجنة والناس shi masu waswasin nan na daga shaidanu da mutane duk ina neman tsarin su ana ce ah to shaidan da zai iya waswasi a cikin amma ya shi- mutum zai shi- eh, waswasi a cikin zuciya to shi ma ya iya nasa irin nasa zai zo ya gaya ma wani mutumin ma zai iya motsin da kai ka gane sakon da ya kai a ciki ai shi ma ya motsi kawai ya amma ka gane sakon da an ana magana ka yi hakuri ka yarda mana ka yi hakuri ka wani zai iya motsin da ka gane sai iga ka yarda sai wallahi ban yarda ba ba yi ma wasu wasi ba gaskiya ta ka gane a cikin zuciyanka yanzu ai mutane da kowa din ma yana yin wasu wasi to maganganu ne da yawa waɗan suna da fassarori da yawa da yawa duk sun tattare abubuwan tsari duk gabaki daya da da karshen ka ga suna ɗaya yana daga hikima kul a'udhu falaki suna ɗaya Allah ya faɗa a cikin ta kul a'udhu bi rabbil falaki rabbil falaki ubangijin asbadin nan kaga amma duk sharrin da ya kawo ya nemi tsari da wannan suna guda ɗaya min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqa wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad amma bi rabbil falaki kawai duk da waɗannan abubuwa da aka faɗa sun fi ban tsoro ma sun fi sharri sharrin duk abin da aya- Allah ya halitta min sharri ma khalaq duk abin da Allah ya halitta wa yana adadin dodanni da abubuwan tsoro da kaza cikin abin da Allah ya halitta wa min sharri gasiqin da sharrin duhun dare wa ya san abubuwan da yake faruwa cikin dare Allah ka kiyaye mu eh? na daga kafin gari ya waye abubuwa na abu to sharrin wani ba wai duhun daren ka sharrin abubuwan da yake faruwa cikin duhun daren hmm? da sharrin masu tofi cikin sihiri wa ya san adadin bala- barnar da aka yi a cikin tsafe-tsafe da sihiri da kaza kaza da duk girman wannan da sharrin mai hasada wa ya san adadin wa'anda aka kashe akan hasada tun farkon duniya har yanzu amma da suna ɗaya kadal Allah ya amfani don komai girman su dai Allah ya wannan sunan ya fi su Allah ya fi su amma idan aka zo wajen suratul nas inda zaka san ɗan adam manya ne sunaye nawa Allah ya dinga zuba masa yana neman tsari da shi qul a'udhu bi rabbi annas qul a'udhu bi rabbi suna nan tsari da ubangijin mutane maliki annasu har yau da mutane ina neman tsari da maliku a kansu ilahin nasu har yau da annasu annasu kowanne da alif da ma'arifa din nan shine wancan shine wancan shine wancan amma aka ji aka nemi tsari da rabbu a can aka nemi tsari da maliku a can aka nemi tsari da ilahu ana dan mutane su ne komai su ne komai wajen alheri kuma su ne komai wajen sharri yan siyasa su suka fi kowa sanin wannan yanzu yanzu da Allah ya ba su mutane yanzu yanzu za su hau kujera yanzu yanzu da an hargitsa musu mutane yanzu yanzu za su sauka ban me ne me da da mutane sun yi wa shi kenan dan haka shi dan siyasa zai tsoron nukiliya zai tsoron waye ya san wannan duk wani abu ne yana nan ji amma bai gan shi ba makila amma ga babban nukiliya a gabansa jama'a mutane yanzu yanzu yanzu da an buga su shi kenan yanzu yanzu dole ya ba kujera yana ya gudu makila ya yi- ya yi kaza kaza yanzu yanzu da ya samu kansu kuma shi kenan da haka eh, wato fari ne babba hikimomi ne kuma wanda in mun ta maganganun su duk eh, za su yi awo Allah ya kai mu lokacin abu abin su to kuma ubangiji ya faɗi fula uzurar bin nasi malikin nasi ilahin nasi duk da dai duk mutanen mutane amma me yasa ya yi musu wannan hawa hawa na sunayensa da hikimarsa kul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane nasu a nan wajen ƙananan mutane masu yan furu- furuciya shekaru kaɗan wanda babansu ma ya ishe su ko wani dattijan unguwa ma ishe su da ya yi musu tsawa wannan sun ji sun bari Eh? mai tarbiyya ya ishe su ko malamin makaranta mai tarbiyya ne rabu daga mai tarbiyya mai tarbiyyar daga mutane da ni'imominsa to nan yan ƙananan mutane ta- mai tarbiyya ya ishe su kamar da muka faɗa amma sai ga jan malikin nasu mamallakin mutane kuma sarkin mutane shugabansu to masu ƙarfi kuma gwarzaye kuma samari bare tsageru su kuma nan uba duk bai mutu ba ba sa ka bai gaban su malamin makaranta duk zai gaban su nan kuma sai sarki sai hukuma ina da dan sanda ya isa baban baba ko ko wani yaro Allah ya kiyaye ya ga dan sanda ya zo ya bige uban ya ka ce yau baban baba ya zo ko yau to su kuma nan baban baba ne ya ishe su nan sai hukuma shi kuma nan dan sanda ne ko soja in abu ya ko sarkin ma ya fita da kansa shi zai yi kasa kasa da sunan kuma to nan kuma gwarzaye to ilahin nasu kuma ubangijin mutane nan kuma tsofaffi a cikin mutanen su kuma tsofaffi sai ga yanzu sai ibada sai bin Allah da ana ganin an kusa haduwa sai sai ibada sai masallaci sai su kuma nan da ka faɗi ubangiji zai ga tsoho ya narke a yi mar to Allah a yi ya ce Allah ya ci ba komai su kuma nan ila ila suke nema duk gaba gida duk Allah ya haɗa wa'annan ya haɗa mutane kuma sai ka ga a cikinta sharri ɗaya Allah ya nemi tsari da shi من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شر ايه هذا الوسواس to waswasin duk da me aka yi duk bala duk wa'annan malami suka yi sharrin nasu wani suka ce sharrukan falaki sharruka ne da suka shafi jiki kawai amma sharrin nasu da Allah ne matsari da shi sharri ne da ya shafi zuciya da ya shafi zuciya yake tabawa da kaza kaza to duk dai mutum ya dinga neman tsari da su ya san abubuwan tsari ne kwarai da gaske to kuma ga abubuwan tsari nan da yawa kuma inda muka faɗa da ayatul kursi ita ma tana daga cikin abubuwa masu tsari adaddukan da malamai sun faɗa adaddukan ta duk gaba ɗaya bare ka karanta sha bakwai wannan adadin kalmominta to yana da girma kwarai da gaske adadin kalmomin nan nata bare hamsin shi ma adadi ne to bare ɗari uku da sha uku adadin annabawa shi ma adadi ne duka baki ɗaya wa'annan da sun faɗa ga da ƙada ja aku da ka ga wani haɗari ka ɗora in ka ɗora hannunka a ka ka karanta da ƙada aku za ka je lafiya ka da lafiya ko ana ruwa ne ne ka fita da ƙada aku ka ɗora hannu a ka to kuma ko ga duk dai ga sunan to kuma ga na hadisai din manzo Allah da'iman a cikin jalabin nan ko da nan yake cikin addu'o'i da waye kan sannan kuma ga na malamai wanda ma'anonin suka fita duk ga sunan abubuwa ba adadi dai saboda masifa ma ba adadi karka ce yayi yawa masifun suna nan ba adadi na kowane zamani kaza kaza to ka zama dai kana neman abu ce kuma kan mutum ya wasa da addu'a kwarai da gaske to kuma ya zama ya nemi izinin wacce za a bashi mai kyau ko kuma a yi mai izinin ta gaba daya ko ga wanda wannan shari'a ta yi izinin nukan su zai ya dauka ya dinga yi kwarai da gaske to akwai lokaci ne yawa a majalin kuma hakika na tarbiyya kuma a wani lokututtuka shehi yana keɓanta zuwa ba'arin almajirinsa ya yi sirri da shi wato ya sanar da shi ko ya warware masa da wani magana da ba a faɗanta cikin jama'a wanda shehi yake tsare wannan magana kwarai in ka duba cikin sirar manzo Allah za ka ga wannan ya sanar da wato akwai maganin da bai sanar da wani ba ya sanar da wani akwai wanda ba a sanar da kowa ba ma amma ya sanar da kuzai fatil yamani domin shi magana akan hakika hadisi ne mai rikici magana ce mai rikici kuma wanda baya waru ba a warware shi wanda ba a sakan masa ragama kuma alfursanu dakaru ba ta iya yin tsere a cikin wato fagen filinsa da mutum ya sakarwa kansa wanda ragama na yanzu a yanke wuya so asrarun asrarai ne rububiyatin na halaran Allah ba a rubuta su a takarda ba a kallon su ma da ido yanzu baka ji ba an kana jin labarai baka ji abin da yake faruwa a duniya ba ingila ta gaya wa america wani sirrinta ke kuma america da ita farfesu menene masu watsa magana ne ba san girman kansa ba san kaza kaza ba kawai nan da nan suka fito da magana suka faɗa a yan jarida ai fa nan da nan ingila ta ce daga yau har abada ta daina gaya wa america wani sirri kaza kaza ai da- daga nan shugaban ƙasar ya yanke tafiyar sa maza zai turo prime minister ya zo ingila ya ba su hakuri kuma zai koma sai an nemo inda suka tona wannan magana asiri ne na waɗanda suka kai musu hari ya za a gane suwa ya za a iya kama su wannan ne kawai amerika ta tona ingila shi ingila take bala'i a duniya yau to ina kuma asirin sarautar ingila ina asirin kaza ina asirin cikin gidanta ina na dukiyarta ina na kaza to ingila ma tana fushi an tona ina asirin halaran allah hmm? ina asirin yanzu akwai asirarin mu na nan Nijira wanda in ba wa'anda su ne yan wajen ba masu aikin wajen ba wanda ya sani kila ko shugaban ba bai sani ba sai dai a ce masa sai dai wa'anda suke fannin wajen su ce masa to kai kaza fa kawai su shiru shi ya san me suka gano nan har ko shi ba za a gaya ba dan kila bai san daraja an ba zai gaya wa yansu to bare sai yan majalisa a ce an gaya musu kaza kaza to wannan asiraran kasa ma kenan fa asirarin dan adam ma kenan fa to ina asirarin halaran Allah tabaraka wa ta'ala da haka faɗarsa an ce ya zuzuna ma abu to asirarai ne da ba a rubuta su a takarda yas'alunahu wa- yau ya to sai su tambayi shehi da yawa sukan tambayi shehin nan akan irin wannan asirarai talaban lil-istizadati dan su nemi ƙari min al-ma'arif na daga sanin Allah wa tadalluki dan su yi tsinkaye ala ba'd al-isharat a fasa ba'alin isharori al-ghamidati rufaffiya fayujibuhum sai shehin ya ba su ansa bita'khudin da da kiyayewa bita'khudin jawaban da jawabi wanda yana tsantseni a ciki yasma'uhu al-ani da in wanda bai san abun ba ya ji jawabin wala yafahamu ba zai fahimci da to shi abin mamakin mai tambayar da abin mamakin mai ansa wani ya gaya musu kenan sai da ya gaya musu komai ba Hmm. shehu sani awar radiyallahu ta'ala an cikin jawahir rasail shi albata ya sa ba ya tambayi shehu ni me sirrin ɗauko sako daga jibril a ce shi jibril ne ɗauko sako daga allah ya zo ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. ni me wannan magana ne na gaje jibril na bai kai a girman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi sai jibril ya dauko abu daga hazaran Allah zai iya kama wai mai sirri ne ikon Allah sai shehu ya bashi amsa amma sai ga babban malami amma dan sharri mun kin dahi mai gari yana cewa ni abin da yake wa ma ni ban gane wa me yake ma ba to ya zai ya gane ya shehu zai fito zarar ya ce ya- ya- ya- ya ce ba haka ba ne ko kuma ya ce so ya ce ha? ko kuma ya ce kaza kaza kaza hmm? ya ya ya ce a- a- a- abin to gashi nan dai shehu ya ba an gane ga yana tana da zawahir rasail ko yawa ite majazi ne shehu ya ce abin majazi ne hakika ba ne har dai ka san waye jibril da abdullahi ma'ana bawan Allah to haka san wani bawa ne daga kowace hazara kuma shikenan shehu ya ce wasala kaga ya rikita almajirin shi zai kaza kaza shi almajirin ya gane sai ba gane ba to haka suke duk to bare yanzu sharri ya faru duniya ta zama daya kaza kaza ga wannan ya sunanta waya facebook ko wai a ce facebook za a shiga a faɗi a sauraron Allah a ce ba ko ko ko kowa bai ma wa'azi ba a ce ma ka san baka kyauta ba eh, baka kyauta ba kafuri da ba'azuri da waye da makiyi da masoyi da waye da waye yana gani duk bayan Allah suna gani kace zaka tona asiri ai yanzu Allah zai keta ba makawa ne wannan za ta faru to sirrun min asrarillahi sirri ne wato daga asraran ubangiji tabaraka wa ta'ala la yudahu ba a ajiye shi illa liman yahfazu sai ga wanda zai kiyaye shi ba kowa ne ma yake samu ba kakkai murna kuma an ajiye ma shi wato an haɗa ka da bala'i kenan kai ta ajiye shi kai ta kare shi amma ran da kai wasa da shi sai a ce kai ba ɗa bane ko dai a kwace shi ko a jarrabe ka da masifa bil'amr bin ba'ura an bashi ga inda ta same shi musan samiri an bashi ga inda ta same shi nan izhab fa inna laka fil ayati an taqula la nisa to tabi a cikin rayuwa ka ce kar wani ya ganka kar ka ga wani kan wani ya taɓa ka kan wani ya taɓa shi in ya ga wani sai ya zazzabi shi in wani ya gan shi ba kuma gan shi ba sai ya zazzabi dan haka shi ya fi gudun jama'a din ma duka baki daya to in arifi ba sa shi ma za a ce mai zahafa inna laka bil ayati an shakula la misal yawa yanzu ya ga eh, wala yana faru to wala yutamanu alayhi ba a amincewa ga wannan sirri na halalan Allah illa anina sai amintacce sai muridin da aka san amintacce to Allah ya sauƙaƙa abubuwa duk da baki daya karshen zamani ya zo manzo Allah ya faɗa alherai da yawa to yau falalan Allah ma ta yi yawa ta yi sauki hazaran Allah ma ta yi kusa komai ya yi kusa duka baki da har ya zama ba ba makawa ka ba da hasurin Allah nan ba ya sai na gane waye amintacce ko waye ba amintacce ba sai abu ya tsaho kuma ga iblis nan yana ta kira shi ma zuwa nasa halaran ko in ka hana mutum ka shigar da shi halaran Allah din yanzu iblis ya shigar da shi tasa ya ce dama haka nake so to da haka wani suke dan sauƙaƙi sauƙaci a wani abu su ba wa kowa su shigar da kowa saboda bala'in da yake ƙarshen zamani yau in ba da wannan din ba ba abin da za a kare kai to amma kuma shi wannan sai ya ji tsoron Allah an mai da shi amintacce ne abu in dai yana son zam- kansa da alkhairi to yasuluhu wato shi amintaccen nan da zai kiyaye shi wa yalfazu anfasahu ranka ya fita wa la yalfazu amma ba za ka faɗa ba ce ko ka faɗa ko a sare ka ce to me nake jira nawa aka datse ka duk sharifan nan da ake datse kansu a so a kan me ba a kan wannan sirri na hazaran Allah ba sai ka ce to ya da mutu amma ba za a faɗa ba a rasa ma ne.
ففي هذا الموجود a wannan matsayi العربي mai kunci يفتو الشيخ to sai ka ga shehi ya lura da hankalin wani sai ya ja shi ya buɗe masa wannan sirri قد إلى سفاهة المرجي wato ɗaya daga cikin wato bangon irin wannan makoma السماوي na sama abinda Qur'ani ya faɗa هي الفرصة domin muridi ya ga kwaɗayin Ubangiji tabaraka wa ta'ala على السر abu sa ɓoye sirri shi da ya halitta sirrin ma ji yadda yake ɓoye shi وصيانته da ke- da kiyaye shi dai في أزل الصور abu sa mafi mabayyanin wato hoto المدهشة mai gigitawa كل الروح من أمر ya tsalo na ka anin ruhi suna tambaya ka wai me ruhi ne ba sun sun tambayi sirrin halalar Allah ba wanda ya tambayi ruhi ya tambayi sirrin halalar Allah ko da wani ka ji amsar da Allah ya basu sai ka kuma gane me yake sai ka gane ya warware mu- kuma ya warware kuma a wajen warwarewa to amma ya fahimci me ya gaya musu kenan to كل الروح من- من أمر ya rasulullahi ga ya musu shi ruhin ran nan da suke tambaya yana daga cikin amru rabbi yana daga cikin lamarin Allah yana alamul amri ba ba alamul khalqi bane alalahul khalqu wal amr akwai alamul khalqi akwai alamul amri to rai yana alamul amri su ku kuma kuna alamul khalqi tana ba za a hadu tana ba za a hadu to ba أوتيتم من العلم إلا قليلا a ba ku sanin ruhin nan ba duk wannan rediyo da tv da duk wannan technology da kuke ba a ba ku sanin sa ba sai dan kaɗan هذه أمثلة wannan misali ce ɗan kaɗan من آية التركيب cikin ayoyin wato lakana bayarwa da والتربية tarbiyyantarwa في شتى المجالات a wato mafi daban-daban ɗin ɓangarorinta التي يمكن أن تربط بين الشيخ wa- والمسلم wanda ita ce take haɗawa tsakanin shehi da almajirinsa والمتبوع wa tabi'ihi da da- da abin bi da mai bin لا تترك شكا duk wannan abubuwa da aka kawo ba zai ban kokonto ba ولا ريبا wala tuhuma لدى المتشكك ga masu kokwanto والم- والمريد ko masu tuhuma في أن المنهج السوري cewa hanyar nan ta sufi من ألفه tun daga farkonta إلى يائه zuwa ƙarshenta alif ba ta ta hawaya ba ya ne ƙarshe ba wa aka ce min alifi ila ya'i daga farkon abu zuwa ƙarshensa to امتداد wato am- ambaliya ne للمد الإسلامي daga ambaliyan musulunci منذ نزول سورة القلم tun ran da wato ikira'a ta sauka على رسول الله abu samanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama في كبارها wato da rahoton ta ji cewa ita ce أول خير farkon zare من قيود الوعي daga zaren wahayi والاتصال الروحي da saduwa na rai يربط بين السماء wanda ya والأرض.
ɗaure tsakanin sama da ƙasa إلى آخر خليفة الراشدين zuwa ƙarshen kalifan nan da zai tashi ƙarshen zamani shiryayyen nan يمشي على mahadi kenan wanda zai tattaka ƙasa
في اعتبار هؤلاء آخر
rashidi yamshi alal arzi zai tattaka ƙasa bi itibari da da hoton tashi waɗannan su ne من مثل العهد الإسلامي su shi da jama'a su ne ƙarshen waɗanda za su nuna al'ahadar islami zahabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ganka kaman a zamanin manzon Allah kake أعمال تمثيل wato mafi kyan kamantawa وجسدوه su ne wato suka kamanta shi أروع تفسير mafi ban mamakin kamantawa kamar dai da annabi ne a zaune a kan ƙasa yake shiryawa ga su sai na abubakar sai na ali duk ga su nan sahabban shi wannan mai takawan kaliba na ƙarshe وكانوا له أصدقوا wa wa kanu lahu asdaqa suratin shi kaliman nan da mabiyansa su ne mafi gaskiyar hoto وأودع تعبيري su ne mafi bayyanawa wato kamantawa ففي كل ففي كل من هذه الآيات a cikin dukkan wannan ayoyi da muka kawo na Qur'ani وغيرها da waninta تلمس بأنان بأنان ذكر za ka shafa bi anamilika da yatsunka برودة التركين wato sanyin nan na, na bayarwa da karɓa وسلامه wato da amincinsa kuma sanyin mai daɗi وتسمع باستماع- باستماعتك za ka ji da kafa kunnanka نبرة التربية wato muryan nan ta tarbiyya وأغانيها wato da waƙe-waƙen nan nata da وسيتها shaɗa
وتحس بك a cikin ƙur'ani za ka ji kuma da zuciyanka براءة التحرر wato saki- wato gaba ɗayan na- sakin nan wato na yanci من قيود الوثنية daga wato marin nan na gu- na gumaka والشرك
da tara Allah da wani بارتمائك wato sabida yadda kanka kai ma ka yadda kanka في أعداد a الهدرات cikin asalin halarar ubangiji ba gairu ba gairiya da ta gunki akwai na kafirai kuma wayannan masu ibauta ya tsanoni da wannan an gama da shi ko to akwai kuma wato na- gumakan muminai ba wai wani gunki ne ka zaka shi ne riya eh? akwai gumakan musulai kuma ganin wani Allah ko to ka gaba to duk ka ku fita daga wayannan وارتدائك wato da- da- da- wato da tsotsanka من كل الأعداد daga dukkan hantsotsi التي تشير إليها الآيات wanda ayoyin nan take nunawa السالفة wadda ta rigaya السالفة الذكر wadda ambatan ta rigaya alhamdulillah wai yanzu duk abin da ya kawo mana dinnan wai duk kuma eh, hujjoji ne na qur'ani yanzu kuma zai bi su da na hadisi da haka ji ba a faɗa hadisi ba ko ɗaya ba to kuma yanzu zai bi su da na hadisi ba ta da salatu fati da yanzu kila sai dai mu gudu mu ba sarkin gaba ɗaya amma yana da amfani kuma mala yana da amfani mun sha Allah